إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya sake hada mu a yau hudu ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya daidai da sha shida ga watan ɗaya miladiya 2024 a wannan masallaci na imam malik da muke haduwa daidai irin wannan lokaci don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka al-istiqama da shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahimahullah wannan shi ne darasinmu na tara. idan ba manta ba dai muna karatu cikin wani fasali da ma da ya kira wacce da فقه الاختلاف وأسبابه وأسبابه وآدابه wato babi ne da zai yi magana akan fikihu wato yadda ya kamata a fahimci saɓani da dalilan da ke kawo saɓanin da kuma ladubban da ya kamata a ce an kiyaye dangane da saɓani a cikin fasalin wannan shine darasin mu na biyu a darasin mu na ƙarshe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana kokarin bayyana mana cewa asali Allah ta'ala ya yi mana gargadi cewa kar mu zama kamar waɗanda tafarraku wa kalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wato kar mu zama waɗanda kamar waɗanda suka rarrabu suka yi ta sabani a tsakaninsu bayan ko ayoyi bayyanannu sun je musu har a ƙarshen ayar Allah ta'ala yake cewa ulaika lahum azabun azim sannan mun ji ayar da malam ya kawo mana illal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka zama shi'a shi'a kungiya kungiya lasta minhum fi shay baka tare da su cikin komai wato baka yi ba su su kuma babu su babu wannan ba wai yana nufin dan mutum yayi kungiya ya nuna cewa ya yi haramun ba ne mun gane don allah ta'ala shi da kansa ya ce a yi ƙungiyar waltakun minkum ummatun ya da'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wanda mun yi bayani akan wannan ayar darasin da ya gabata abinda ake nufi shine kowa ya ja zugarsa ya ce zai tafi da fahimta irin tata kowannen fahimtar ta saba wa alkur'ani da sunna ko ba ta saba mata ba wannan shine inda matsalar take to sannan sai malam ya mana tambihi dangane da ƙarshen suratu al-baqara Allah ta'ala ya saukar da aya cewa duk abin da muka bayyana na zuciyarmu ko muka ɓoye Allah Ubangiji zai mana hisabi a kai sahabbai sun je sun samu ma'aiki alaihi salatu salamu dangane da wannan aya ma'aiki alaihi salatu salam ya ba su shawara cewa kawai su yadda da abin da Allah ta'ala ya saukar kuma suka yarda hakan ya sa Allah Ubangiji ya ji daɗi kuma ya yaba musu har ya saukar da ayoyi waɗanda farkon ayar yake nuna gamsuwarsa da yadda suka yi imani da abin da ya saukar amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi har zuwa ƙarshen suratul baqara wato duk abin da suka nemi Allah ta'ala kuma ya ba su sai da ya ba su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah ya ce an ba ku ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا الله تعالى يتي أنباكم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Allah ce an baku wa afu anna Allah ce an muku waqfir lana Allah ce an muku warhamna Allah ta'ala dai yace ya muku shine abin da malai ke ga mana annahum lam yaqra'u bi harfin minha illa a'tuhu hadha ma qawlihi wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna to ne shine inda muka kwana a yau za mu tashi inda ma yake cewa wa ƙauluhu dalilun ala annan laha la yukallifu nafsan illa wus'aha wato malam fashi shekul islam so yake gaya mana dalilan da suke sawa ana samun saɓani wane ce e wane ce a'a abinda wani zai ce wajibi ne wani sai ce ba wajibi ba ne mustahabbi saɓani ne wanda muka sani tsakanin malamai mun gane saɓani matsaloli da aka yi saɓani a kansu sun fi yawa sun fi yawa da wuya ka samu matsala a rana ba ka samu matsalar da aka yi saɓani a kanta ba wato wadda aka yi jima'i a kanta da wuya ka samu sama da ɗaya biyu duk sauran matsalolin za ka samu duk tsayin saɓani a kai shi yasa ake iya rubuta littafi a tattare ijma'i a cikinsa imamun nawawi yana da littafi al'ijima na imamun nawawi ijima'in da aka yi shi ya tara amma saɓani ba zai rubutu ba saboda shi ya fi yawa to wannan saɓanin wannan saɓanin shi ne yake mana magana a kai ya aka yi ake da saɓani dangane da mazahifin nan malikiya hanafiya hanabila da kuma shafi'iyya mun gane ya aka ake da saɓani a wasu gurare a cikin firak ɗinnan na addini irin wannan saɓanin a sha'ira mu'tazila da sauransu irin wannan saɓani yake gaya mana to yanzu yana ƙoƙarin faɗa mana dalilan da suka sa ake samun wannan saɓanin ya ce wa ƙauluhu dalilun ala annan laha la yukallifu nafsan illa wasaha kun ga bayan ka gama amanar rasulu ko aya ta gaba ita ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wannan magana da Allah ubangiji ya faɗa ya nuna Allah ta'ala baya dora wa rai sai abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kowace rai tana da ladan abin da ta tsururta kuma tana da alhaki da zunubin abin da ta aikata na laifi wa gairu zalika la wajen waɗannan dalilun ala anna Allah ta'ala dalili ne da yake nuna cewa Allah ubangiji la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah ta'ala baya dora wa rai sai abin da za ta iya wal wus'u wus'aha ko to al wus'u shine huwa ma tasa'uhu an-nafsu wala ta ziƙo fala ta ziƙo anhu wala ta ajaz anhu in an ce alwus'o shi ne abin da rai za ta iya idan ta fara yinsa ba za ta samu kunci ba kuma babu wani abu da zai sa ta gaza yin wannan abu shi ne layu kallifullahu nafsan illa wus'aha wato allah ubangiji baya ɗora wa rai sai abin da za ta iya in ta tashi yi ba zai gagare ta ba ba za ta gaza ba kuma idan tana yi ba za ta samu kanta a cikin kunci ba wato duk abin da kaga Allah ta'ala ya ce a yi to ya san cewa za mu iya yi babu wani abu kwaya ɗaya da Allah ta'ala zai ɗora mana wanda ba za mu iya ba falwusu fi'lun bi ma'ana maf'ulun kaljuhdu shi lafazin alwusu asali ma'auninsa shine fu'lun amma ma'anarsa shine maf'ul mun gane mun sha wannan mun a wurin tafsiri muna yawan tattaunawa abu yazo da wani wazani kuma ma'anarsa ta zama wani abu daban mun gane aka ce kitabun ma'anarsa shine maktubun firashun ma'anarsa mashrushun bina'un ma'anarsa shine mabniyun girasun ma'anarsa shine magrus mun gane a larabci ana wannan alama ce ta ta iya magana da balaga wa hadha aidan ka qauli ta'ala to wannan fadin Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yayi daidai da fadin Allah ubangiji da yake cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ma ja'ala alaikum ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ubangiji bai sanya muku wani kunci ba a cikin addini alharaj shine azik Allah bai sa mana kunci ba kwata-kwata yanzu idan ka dauki sallah idan ana zaune a gari Allah ta'ala ya ce mai masa raka a hudu amma ana balaguro fa sai sai ta dawo nawa biyu idan ana cikin tsoro Allah Ubangiji ya ce a yi sallar tsoron nan akwai waɗanda suke ganin ma raka a ɗaya ce salatul khawf raka sannan za a yi ta rijalan aur kubanan mai rijalan aur kubanan yake nufi ko kana tafiya a ƙafa ko kana haye a kan abin hawa ko kana kallon alƙibla ko ba ka kallon alƙibla kun ga ba babu takura ko da Allah ta'ala cewa yadda ya ce biyar din nan raka'a hurhudin nan haka za a mar in ana balaguro ma haka za a yi in ana tsoro ma haka za a yi babu koye da za a ji yadda za a yi haka za a yi ai kaga da yayi tsanani sosai amma tunda Allah ubangiji bai sanya mana haraj ba babu kunci sai ya abin nan din ita kanta sallah ko a gidan ma kace idan ba ka da lafiya ba za ka iya yi a tsaye ba Allah ta'ala ya ce ka yi a zaune idan a zaune ma ba za ta yi ba ka yi alajambin idan ba za ta yi alajambin ba ka yi mustalƙiyar idan ba za ta iya hakan ba ka yi yadda zai ma ja'ala Allah ba ja'ala alaikum fil din min haras ku yi alwala in ba in ba ruwa ku yi taimama haka ne? in ma ga ruwan amma kuma akwai matsala in ka taɓa ruwan ka iya kamuwa da wata cuta to shi kenan sai ka taimama ko idan ka bar dukiyarka ka tafi neman ruwa kafin ka dawo sun maka sata to karka nemi ruwan ka zauna ka yi taimama saboda ma ja'ala alaikum fi din min haraj mun gane shi addinin ba wai an dan a takura ma bane nothing ba wani abu na takurawa a cikin addini wanda ka ga yana takurawa kansa da addini alama ce da ta nuna ma bai san addinin ba amma shi addinin sauki ne da shi yadda baka saba di yadda yanayin ka yake haka yake shi shine idza zaqa ittasa'a wa idza ittasa'a zaqa duk lokacin da kake cikin walwala sai addini ya dan takure ma idan kuma ka shiga cikin takura sai addinin ya buɗa ma sosai yadda za ka ga abin yana da ciki haka addinin musulunci yake to kowace ibada an ka ɗauke ta za ka ga babu takurawa a cikinta azumin nan idan za ka iya kai ne amma idan baka da lafiyar da ba za ka iya ba Allah Ubangiji ya ce ka sauke fa'iddatun min ayyamin ukhra haka ne idan ma mutum yana rashin lafiyar da ba a tsammanin zai warke ko ya tsufa ba zai ma iya yin azumin ba bai san inda yake ba to wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin a ce da miskini shikenan magana ta wuce kun ga kenan babu takura a cikin addini nasin da babu babu wani abu da za ka ce a wannan takurawa ta addini idan ka isa aure ka yi aure haka yake ko idan ba ka da kudin aure aure ya yi tsada aka ce kai tin azumi mun gane ko ba za ka yi ɗaya ka yi biyu ka yi uku baka ce ai kai ka abu ha a kai ta yi tarmadan har zuwa lokacin da aka samu kudin aure to duk abin da ka gani dai in an hana ka yin wannan sai a ce maka to ga wasu abubuwa nan ka je kai ta yi shine sannan wannan yana cikin suratul hajj a cikin suratul baqara Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra abinda Allah yake nufin ku da shi shine sauki baya nufin wahaltarwa gare ku Allah ta'ala baya nufin ya wahaltar da ku abinda Allah ubangiji yake nufi da ku shine sauƙaƙa muku duk wannan abin da ka gani na addinin musulunci sauƙaƙa mana ne yake Allah ba nufinsa bane ya gallaza ko ya takura mana wa qawluhu da fadin Allah ta'ala ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum fi ad-din min haraj ma yuridu Allah Allah baya nufin li yaj'ala alaykum fi ad-din min haraj ya sanya muku tsanani a cikin addini ba haka Allah ta'ala yake nufi ba wal haraju ad-dhiq an an ce al-haraj shine ad-dhiq kunci fa huwa nafyun an ya kuna alaihim zikon Allah Ubangiji ya kawar da a samar da wani kunci a cikin addini ai ma ya ziko an home duk wani abu da zai kuntata muku a cikin addini Allah madaukacin sarki ba wannan yake nufi ba kwata-kwata Allah ta'ala baya nufin ya kuntata muku kama akbar annahu la yukallifu nafsan illa ma tasa'uhu kamar yadda ya bamu labari baya dora wa rai sai abin da za ta iya duk abin da kaga Allah ta'ala ya ce mana mu yi to ya san za mu iya yi fala budda an yakuna al-ijab wa tahrim mimma tasa'uhu an-nafs ashe kenan lalle lalle duk abin da kaga an ce wajibi ne akan ka ko aka ce da kai haramun ne kai abu kaza to wannan wajabcin da haramcin nan da aka dora a kanka za ka iya ne shi yasa Allah ta'ala ya ce haramun ne kai ya san za ka iya denawa kuma in ka dena ba abin da zai same ka da ya ce wajibi ne sai ka yi kaza ya san za ka iya ne kuma in ka yi ba abin da zai same ka dan shi ne ya halicce ka ya san capacity ɗinka ya san abin da za ka iya ya san abin da ba za ka iya ba kwata-kwata yanzu kun ga ai ita ayat da take cikin suratul baqara Allah ta'ala ya san ba za mu iya ba shi yasa ma ya nasa kinta ya ya ya yace ya ya ya dena in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah ka duba ka gani fa in ka bayyana abin da yake cikin zuciyarka ko ka boye Allah zai ma hisabi to munanan abubuwa nawa ne suke shigowa cikin zuciyarmu wannan ba ma iya faɗa to idan Allah ta'ala ya ce har wannan sai ya mana hisabi kaga ai akwai matsala don wani lokacin mummunan tunanin ba kai kake janyo shi ba ma kawai dan shiru ne zaka yi na wani lokaci kawai sai sai zuciyarka kawai ta baka saboda ta amsa sunanta na kalbu ba ta tsayawa a guri guda tana ta jujjuyawa ne akwai tunanin da ko da ta ɗarsa ma ba ka san sa amma kuma dole sai ya zo dole sai ta saba shi to idan aka ce irin wannan ma sai an maka hisabi ai kaga ba za ka sha ba to amma daga baya Allah ta'ala ya dauke wannan ya dauke wannan dan abu aka ce duk abin da ya darsa a cikin zuciyar mu Allah ba zai kama mu da laifi ba in dai ba mu yi wani aiki a kansa ba ko kuma ba mu faɗa ba idan abu ya ɗarsa a cikin zuciyarka sai ka faɗa to za a kama ka da laifinsa ko abu ya tsarsa a cikin zuciyarka sai kai aiki akan wannan abin to za a kama ka da laifinsa amma dan ya tsarsa a zuciyarka kai baka ce komai ba baka faɗa kowa ba wanda kila ma kai istighfari shikenan magana ta wuce to Allah ma ubangiji ba zai kama ka ba inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat biha anfusahum ko nafsuha au kama kala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji yayi wa wannan al'ummar afwa dangane da abin da ya darsa a cikin zuciyarta a cikin zukatan yanzu idan da mutum zai ce zai ji a zuciyarsa kawai ya saki matarsa to ba da saki ba ba da saku ba amma in ya faɗa mata ta saku ko ba da saku ba ta saku idan ya ɗauki takarda ya rubuta ta saku ko ba ta saku ba ta saku ko ta gani ko ba ta gani ba inda ya rubuta ya saki wance kaza kaza kaza kaza shi kenan ta saku ko ba ta gani ba kuma ko ba ta ji ba tunda aiki ne malam ta amal au ta takallam man fahimta to amma idan bai faɗa ba ko bai wani aiki ba to shikenan Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan ba wani zai zo ya ce da kai yana ji a zuciyarsa cewa ya zagi annabi ta sallama sai ya ce to ina ruwanka wa ya ce ka faɗa wani ka je ka yi istighfari kawai shikenan magana ta wuce ba a faɗa irin wannan sai Abdullahi dan Abbas ya zo tambaya annabi ta sallama ya ce yana jin wani abu a ransa in ya faɗi wannan abin akwai matsala annabi ta sallama yace kana jin irin wannan abun yace eh ina ji yace to ai wannan shine imani ai imani kenan duk wanda zaka ji shi yana wannan wasawi to alama ce da suke nuna zuciyar tana da kyau kuma akwai alheri a cikin ta shi yasa shedani yakan je ta sa mata wadannan abubuwan mun gane yace amma yahuda ba sa wannan saboda babu komai a zuciyar sharri ne a zuciyar don haka su ba wani nothing ba wani abin da zai dame su so duk abin da Allah Ubangiji ya haramta mana za mu iya da aka ce mata an haramta musu bayyana tsaraici an haramta musu kaza an haramta musu kaza za su iya mun gane za su iya kuma in suka yi ba abin da zai same su alkairan da Allah ta'ala ya ce za su samu in suka yi shi za su samu da aka ce wajibi ne akan maza su tsayu akan iyalansu za su iya in suka tsaya din kuma Allah ta'ala zai taimake su kuma abubuwa za su gyaru mun gane so babu Allah ta'ala baya baya wajabta ma abun da ba za ka iya ba ko kuma ya haramta maka abun da dole dole da shi za ka rayu hatta yaqdiran insan ala fi'lihi don mutum ya samu damar aikata abin da aka ce da shi ya yi ko kuma ya bar ya samu damar barin abin da aka ce da shi ya bari wala budda an yakuna al-mubahu mimma yas'u al-insan wala yaziqu anhu akan haka kenan mubahi ma dole ne sai ya zama yana daga cikin wus'i na dan adam ta yadda idan ya aikata mubah babu wata cutarwa a tare da shi menene mubah shine abin da yake halaka ko halak shine mubah mun gane ah dama dama shine maqasidu shari'a ko an yi bita ma nake zamani akan maqasidu shari'a ko to akwai kuma ba maqasid din ba ahkam ahkamu shar'iyya akwai wajibi akwai haram haka ne akwai mustahabbi akwai makruh sannan akwai halak shi makruh abin ki ake cewa mustahabbi abin so amma ba wajibi bane haram haram ne kowa san haram wajibi shine wajibi ko kace farilla to halak kuma shine abin da yake halak yafi yawa to duk abin da aka ce maka halak ne wannan to zaka iya yi an baka dama ka iya kuma in kai babu wata damuwa a kanka shi yasa ya zama halaliya hatta yakunu lil insan hatta yakunu lil insan ma yasa'ul insan wa yahmilu al insan wa la yazuqu anhu min al mubah ta yadda dan adam mutum zai zama ya iya aikata abin da kowane dan adam zai iya aikatawa kuma in aka ce maka yi to wannan nauyin dan adam zai iya dauka mun gane ai ba ce mana mai rayu irin na rayuwa irin ta mala'iku ba don ba za mu iya ba mala'ika baya ci baya sha baya komai kawai shi da'a kawai ke to kaga mu ba za mu iya haka ba shi yasa Allah ta'ala ma bai dora mana irin abin da ya dora musu ba وليدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه قال يتينا لكيو متن يتدبر وليتدبر الفرق متن يتآي يتناني أهنكلي أتكل نسوا بمبنشن لكي تكالن أبن متن زي إيه a cikin wus'unata damar da yake da ita istida'arsa wanda Allah ubangiji ya faɗa mana cikin faɗinsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to ka tsaya kai tunani tsakanin wannan da kuma ma yasa'ul insan fala yakunu harajan alayk abinda zaka iya yi kuma in kai babu wata damuwa akan ka akwai babanci ko dai kun yi tunanin a la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba ya dora wa rai sai abin da za ta iya da kuma ma yuridu Allahu ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba akwai bambanci Allah ba ya dora wa rai sai abin da za ta iya Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba akwai bambanci idan ka tsaya kai tunani ko da da bambanci za ka ga ɗan slide bambanci to sai ma da ke cewa huwa min ma la budda lil insani minhu min al mubahat shi wannan alharaj shine abin da mutum dole sai yayi na abubuwan da suke mubahat akun ga mubah ya fi yawa mubahi abin da yake halak ya fi yawa sama da abin da yake haram sama da abin da yake waji sama da abin da yake mustahabbi ko makaruhi halak ya fi yawa kun taɓa lura da wannan to ka zauna ka lura kafin ka kai ga abin da Allah ya haramta sai ka wuce abubuwan da Allah Ubangiji ya halatta dewa dewa yanzu da yawa daga cikin abubuwan da ake ci da nan duka mafi yawan su duk halal ne kafin ka tsamo abin da aka ce haram ne a ci sai ka dade su alawa su goro su wane ne su wane ne duk halal duk waɗannan ana cikin halal haka ne ga yanayin rigunan rigar da za ka sa da hular da ka sa duk a cikin halal kake zuwa ga yanayin tafiya da aka yi je ka shiga duk inda ka ga dama duk a cikin halaka ke kafin ka je inda za a ce maka an zo haram sai an dade saboda halaɗin tana da yawan gaske shine alharaj din ma ja'ala Allahu alaikum fi din min haraj wa hadha yakunu fi sifati fi'l al-ma'mur bihi kama fi al-wudu'i was-salah to wannan hatta a cikin sifar aikin da aka umarce ka kai kamar yadda yake cikin alwala da sallah fala budda an yakuna la mujzi'u lahu min zalika ma yasau al-insan hatta a alwala da sallah abinda zai ishe ka wanda babu wahala a tare da kai ai shi zaka yi kun gane yanzu idan kana jin tsoron taba ruwa ko in ka taba ruwa akwai matsala sai aka ce kai me kai taimama haka ne idan kana da hufi ka cire hufi ka mayar ko safa ka cira ka mayar ka cira ka mayar aka ce in ka zo sai ka yi mai ka yi shafa a kai saboda babu wahala a kai kuma aka ce da kai za ta iya kwana uku a kanka a kafar akwai hadisi ma da ya ce har abada ma za ka yi zama da hufinka kana ta shafa a kai matakar dai ba wanka za ka yi mun gane? mun gane babu wata babu wani wahala a nan gurin haka nan sallar nan mun tattauna a kanta abinda zai yi shi za a yi ko alwalar za ka yi idan akwai ciwo a wani guri ba ce dole sai ka wanke shi mun gane? sai ka yi shafa a kansa kawai shi kenan sai a wuce ko ciwo ne akan mutum kuma zai yi wanka na janaba ba ce dole sai ya wanke gurin ba sai ya bar gurin saboda mata ala alaikun fiddini min haraf ya sa wani an masa rotse an fasa masa kai kuma da ya kwanta sai mafarki ya samu janaba ya ce musu ya za a yi suka ce wala ya kawo wanka sai wanka ya zuba ruwa a gurin sai ya zama dalilin mutuwarsa annabi sallallahu alaihi ya faɗa ita ku kuwa kashe hmm yace da ba sai ku tambaya ba in ba ku sani ba ai shifa'ul ayyi as-su'al maganin jahilci shine tambaya in baka san abu ba sai ka tambaya ya kawai zaka je kake bada fatawa da kaga dama kana kashe mutane addini nan mai sauki mun gane to haka za ka samu a cikin kowace ibada za ka samu akwai babu harashi ɗin wala budda an yakuna al-mujzi'u anhu ma yasau al-insa wal wajibu alayhi ma yasauhu al-insa abinda zaka iya shine wajibi akan ka duk abinda ba zaka iya ba ba wajibi ne akan mun gano nan abinda ba zaka iya ba ba wajibi ne amma abinda zaka iya shine wajibi akan ka wa ya kunu fi babin halal wal haram wannan zai iya zama a cikin babin halak da haram kar ma mu tafi maganar ma ƙarifa na ga kamar malam yana cewa ya tafi da mu na mu da ko fahimta ana babin halak da haram a babin halak da haram ma akwai abin da zaka iya ma ya sa'uka kuma ma ja'ala lahu fi din min haraj a babin halak da haram mun gane a babin halar da haram akwai abin da yake haram ne amma kuma sai Allah ta'ala ya halatta ma saboda wani ne haka ne kana jin yunwa kamar tsurra gaira bagin wala adil kana ismailai dangane da mai mushe ko kana jin yunwa sai ka zo ka ga wani sabon mushe sai ka ɗauka ka ka gyara ka ci abinka in ka samu abinci kuma ka watsar da sauran mun gane? duk da ita maganar makari duk da yanko wani guri ake kawai ana ta yadawa saboda dama kamar mutane sun fi son haka a ɗan samu ɗan wani controversial abu shi ke na aita abin nan amma shi ma bai kamata ya shigo da maganar ba ma'ana bai kamata ba ma a buɗe maganar saboda akwai kwatawoyin da malamai wasu daga cikin malamai suna kasa ganewa akwai fatoyin da ba a ba da su in public mun gane ba a ba da su in public saboda akwai wawaye fa a cikin mutane ara ara Allah na cewa la ta'khudhu na bima fa'ala sufaha'u minna akwai wawaye yanzu wani in ka fada fatawa ko shi gina sai rike je ci gaba da ita to ba kowace fatawa ba ce ake ba da ita in public shi yasa ake cewa ita fatawa kanta in ba baka aka yi ba bai kamata ka ɗauka kai aiki da ita ba don an ba wa na fatawa to kai kuma ba za ka yi amfani da wannan fatawar ba sai dai in kai ma ka je ka tambaya an baka littan fatawa kamar magani ne a asibiti na? mala ibrahim kari da yake cewa mu yana daga cikin halinmu kawai idan baka da lafiya wani yana ya irin shigin irin rashin lafiyar ka an bashi magani ya warke sai ka ce ya baka guntun magani yace sai ka dauka ka sha yace tunda Allah ya san kai mahaukaci ne in ka sha sai ka warke amma a ka'ida mun fahimta a ka'ida ba haka za a yi ba baka da lafiya ka je ka ga likita ya prescribing maka magani naka saboda nauyin jikinka da yanayin jikinka da sauransu ya sha bamban da na wannan kamar fassarar mafarki ce mutum biyu za su yi mafarki iri daya kuma fassarar ta zama daban-daban to haka fatawa take so in public in aka in ka bada wata fatawar sai ta zama tana da tana da matsala kamar da yadda wannan tasan ta zama tana da matsala sosai to a babin halak da haram shi ma a nan gurin sai abin da yake wasu ɗinka zai iya yi mun gane idan ba za ka iya haƙura da cin da cin a mushen nan ba babu yadda za ka yi shi ne abin da ke cewa zarura to bihul mahzura to inda matsalar take ita ce ita yaya za a yi quantifying zarura ba ta da ma'auni wani zai zuwa ya je ya san ka taɓa shi ya ce wala za ka cikin larura gowa haka bane saboda ita larura kawai sunan aka sani amma ba a san ma'auninta ba ba ta tuƙaddar bi ƙadariya haka aka ce mun gano wannan to haka nan abubuwan da suke halaliya cikin abin da yake halak wani abin zai iya zama halak a gurinka kuma ya zama haramun a gurin wani mun gane kamar yadda wani abin zai iya zama haramun a gurinka kuma ya zama halak a gurin wani ya danganta da wusu ɗinsa yanzu a nan akwai waɗanda akwai abin da ba za su ci ba in suka ci sai zame musu matsala haka ne? to ko da wasa ba za a ba su shawarar su ci wani abin ba saboda sai zame musu matsala amma akwai waɗanda su kome ma ya zo za su iya ci fala yi harram alaihi ma la ya sa'o kowa tarkuhu to duk abin da in ka haramta wa mutum shi ba zai iya rayuwa ba to bai kamata ka haramta masa wannan abu ba kamar ɗan bahaushe ka ce masa ba zai ci tuwo ba ai akwai matsala inda ɗan bahaushe ne na Allah da annabi ba irin ƴaƴan hausawan yanzu ba ko yawa to a ce mutum ba zai ci tuwo ba ai akwai matsala ko a ce mutum ba zai ci shinkafa ba ko to wannan in ka ce mutum dole ba zai ci shinkafa ba ka takura masa da yawa sai ka bashi ko ka ce ba dole ba zai sha ruwan famfo ba dole sai dai shafe wata ko sai ya sha suwan ko ya sha faro kaga wannan ka gallaza mar sosai ka bar shi ya sha na tsakankanin kunya ma ko ya sha na na famfo ko duk inda ya samu ruwa ya ga yana eh zai ya sha abinsa ya sha abinsa kawai mun gane bi haisu yabqal mubahu lahu dayyikan minhu la yasahu ta yadda ka bar abin da yake halak ya zama halak kar ka zo ka shiga kana wasu maganganu akai ta yadda zaka iya takurawa wani a cikin maganar wannan mubahi din duk abin da yake halak ne ka bar mutane su je su yi abin su babu ruwanka Allah ne ya halarta musu za ka karkata karkata kura musu masu yin addini da atsifa su ne za ka dan abu kaɗan sai ka ga an mai da shi haramu shi kuma a ƙa'ida Allah ne kaɗai yake cewa abu kaza haram ne abu kaza kuma ba haram ba ne kuma halak ɗin nan sun fi yawa haram ɗin a iyakance take makaruhi shi ma za ga duk bai da yawa to duk abin da baka da nassi Allah ta'ala bai haramta baka bar mutane su yamu mun gane karka wanda mu kanka wa idza kana kadhalika to idan haka abin yake malai ce fa yambagi an yi ulam yana da kyau mu sani cewa annal qulub qadratun fi babul ilm wal i'tiqadul ilmi yana da kyau mu sani cewa ita kuma zuciya kamar tukunya ce zuciya kamar tukunya ce a babin ilimi da kuma itikadi aqida mun gane dama an ce mutum gaba ɗayansa tukwane ne guda uku ɗin da ka ga mutum tukunya ce guda uku take tafiya ƙwaƙwalwarka tukunya ce ta mai ta hankali da tunani cikinka dama shi da shi ne masu kunya na abinci da ruwa da waye da waye haka ne to zuciyarka kuma makayi ne tukunya ce ta imani da tauhidi da aqida ana ake son a samu aqida mai kyau a zuciyarka a samu tauhidi mun gani a samu ilimi a nan gurin ake taskace su tunani da hankali da nazari da sauransu yana cikin kwakwalwarka da abinci da abin sha da sauransu kuma su suna cikin ciki sauraka waɗannan hannaye da sauransu duk bai wuce irin wannan abin da yake ɗaukan tanki ba sunansu ƙarafunan wannan da ake ɗora tanda mene? bai wuce murhu ba kawai waɗannan ba su wuce murhu ba da sauransu amma asalin abubuwan da ƙwaƙwalwa ce da zuciya da kuma ciki shi kenan kawai su ne kai to kun ga dukanmu yana da kyau mu sani cewa zuciya makayi ne a babin ilimi da aƙida ta ilimi wa fi babin irada wal qasd wa fi al-harakat al-badaniyya aidan duk wani abu da zaka yi akwai alaka da kwakwalwa a babin aƙida akwai buƙatar ka sani zuciyarka tana da muhimmanci a babin irada nufi da kuma ka yi nufin aikata wani abu ko kuma niyya ta aikata wani abu a nan ma zuciyarka ta akwai abin da ake da bukata da ita a wajen zuciyarka haka nan alharakatul badaniya jikinka ya motsa ka je ka dawo akwai alaka da zuciya nan da abin da za ka yi ai dole sai da zuciya ko ko motsi kaga wani yana magana da motsa hannunsa akwai alaka da zuciyarsa da wannan hannun kuma to sai ce falkata wan nisyanu to ashe kenan kuskure da mantuwa huwa min babil ilm su ma wannan suna shiga cikin babun ilimi wata ran na gaya mana matakan ilimi a nan gurin guda shida ko haka ne to akwai kuskure akwai mantuwa su ma waɗannan suna shiga babun ilimi ya kudu imma ma'a ta'azzurin ilm alaihi tana iya wa mutum ya yi kuskure da ya zo zai yi wani abu sai ya kuskure to ɗaya daga cikin biyu ne ko dai ya ta'azzara ya sami ilimi bai sami ilimin ba kwata-kwata na abin au ta'assuruhu alaihi ko kuma ya masa wahala samun ilimin akwai ilimin da ba za ka samu ba duk yadda za ka yi ba za ka same shi ba kayi kayi kayi kayi ka samu farasa ko kuma yana da wahala ilimin ka same shi amma wahalarsa ta sa ka kasa fahimta to ɗaya daga cikin biyu ne mun gane ai kun ga wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai wani ya zo ya sallah irin kotan kulciyar nan da ya gama sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum sai ma ki alaihi salatu wassalam ya ce wa alaikum assalam amma ka koma ka sake sallah dan baka yi sallah ba sai je mimita irin wannan sallar ya dawo annabi ce ka koma ka sake sallah ba ka yi sallah ba sai da ya sau uku sai ce to ni ban iya wata sallah ba sai wannan amma koya mu mun gane? to kun ga yanzu a da baya iyaka abin da ya iya kenan na sallah mun gane? kafin ya zo ya yi sallah a gaban ma'aikiyar da salatu salam a kama hanyar gyara masa to ya aka yi iya irin wannan sallah ta iyu iyaka abin da ya samu kenan na ilimi mun fahimta iyaka abin da ya samu kenan ko ya nema ko bai nema ba dai tana iya yi wa iyaka iliminsa kenan shi yasa ba zai iya yin wani abu sama da iliminsa ba to duk wanda ka gani yayi kuskure a aikata wani abu ko ya manta wani abu to ɗaya daga cikin biyu ne ko dai ba shi da ilimin abin kwata-kwata ya nema ya nema bai samu ba ko kuma ilimin yana da wahala ya kasa ganewa wallahu kad qala Allah ubangiji kuma ya riga ya faɗa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ta'ala bai sanya muku wahala da kunci a cikin wani addinin ba wa qala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ta'ala ya ce ba yana nufin ku da tsanani bane a cikin wani addini a'a yana nufin ku da sauki ne a cikin wani addini wai malam yana so ya nuna mana duk in mun fahimci wannan za mu ga bai kamata a samu sabani a tsakanin mu ba ya zo sai wata bankaura ai ba tashi da kai kai rika yin wa'azi mai zafi a kansa ba ko iyaka abin da ya sani ke mun gane yanzu ya rage naka ka koya masa ta iyu in ka tashi koya masa abin ya masa wahala gaske ya kasa ganewa to yanzu aikinka ne kai kuma ka biyo abin ta hanya mai sauki ka gane da shi ko kuma ka san yadda ya sallan nan tasa ba haka ake ba amma kuma kai ma baka da ilimin ha saboda haka yanzu kaga da kai da shi kenan dole ku je ku nemo ilimin ko da akwai ko babu a garin dole dai ya kama ku ku je ku nema amma kafin ku je ku nemo ilimin ai ba yadda za ku yi yadda kuke yi din haka za ku ci gaba da yi mun gane وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم أتكن حديث إنغانتاتشي وأن بكاري دا مسلم سكرويتو معاذ دان جبل لأبي موسى الأشعري lokacin da Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su Yaman da za su tafi sai ce da su yassira wala tu'assira ku sauƙaƙa wa mutane wala tu'assira kar ku kuntata wa mutane wato ka zama mai sauƙi ko da a fatawa ne ko da a waye ka zama kana da sauƙi kar ka zama mai takurawa wa bashira wala tunaffira ku rika yin bushara ku daina kore mutane daga cikin addini mun gane ka zama ya zama kafiri kafiri kafiri kafiri kafiri kafiri duka kore kowa annabi ta sallama ce kar ai wannan a ku sai bushara ku sai bushara ai akwai akwai sauki a cikin addini a shigo a shigo a shigo ba wai koran mutane ya kuce yi sai ce wa taqawa'a wa dawa'a ku zama kuna da baki daya wala takhtalifa kada ku rika saba sabawa tsakanin mun gane kar ku rika sabawa a tsakanin malaman mu da muke da su yanzu ina mana magana ahlus sunna idan da za su tsaya su fahimci wannan hadisin da kyau da wasu abubuwan ba za su ba su ke faruwa za ka ga a yi ta kace da ce kuma a cikin gida ahalus sunna din tsakanin su wanda ya faɗi magana wannan ya mata fahimta daban wannan ya ce kaza wannan akan abu bai da bai kai kawo ba ai ta sabani ai ta cin kai wanda da majalisa aka samu ta malamai wanda za a rika zama ana tattaunawa kafin a fito a tattauna wata mas'ala ya zama ana da baki daya mun gane shi yasa zaman da abu musa ashari da mu'az bin jabal suka yi a yaman suna yawan ziyartar zuna suna zuwa zauna tattauna a tsakaninsu ina akwai tambayoyin da aka masa shi ma da tambayoyin da aka masa sai su zo su zauna samu baki ɗaya shi ne ɗawa'a mun gane ba wai magana ba ce ta ina so sai na nuna na fi ka ilimi ko kai kafi ne a'a idan bakin mu yana rabuwa to waɗanda suke sauraron mu za su rasa yaya su da mun gani amma in ya zama na bakin mu ɗaya ne shi kenan shi yasa wani zai bada fatawa kai ka san fahimtar ka ba wannan bace wannan fatawar ta amma tunda shi ya bada fatawa mun gani shi kenan sai kai shiru ka bata a tafi haka ya fi sauki sama da ka fito ka ci ai ba haka bane bayan ku gaba ɗaya kai da shi gaba ɗaya babu wanda ke da aya ko ke da hadisi a cikin ku to da zo ana ta yin sabanin gwara ɗaya daga cikin ku ya shiru tun ɗaya ya magana mun gano nan dole ne kuma wannan haka za ku yi ko da nan gaba ne akwai akwai ɗaliban ilimi suna ta tattaunawa akan wasu matsaloli ko ana yin wa'azi da sauransu to dole ne a rika zama ana tattaunawa ba daidai bane a rika samun sabani ba daidai ba ne ba dole idan wani ya saba maka kawar da kai ka kyale shi ka tafi a haka da ce kun zo kuna kace nace karfin ku ya kare kimar ku da mutuncin ku ya zube wani ɗaya ya haƙuri ya bar wa ɗaya shi ne zai mun gane wannan shi ne dalilin yin majalisosin malamai da ake da su waɗanda ko dai suna aiki ko ba su aiki amma dai wannan shi ne hikima ita majalisar malamai za a zauna ne a tattauna abin da ake ganin shi ne malami ya san irin tambayoyin da ake masa a kowane ne mun gane in kaka ta taho ai kaga tambayoyin me ake ta yi zakka zakka zakka zakka zakka to idan aka ce maka wata yayi nisa kuma rikicin aure ne kawai ke tasowa shi za a ci tambayar ka saboda dan abincin da aka sayar ya kare yanzu ana ta kama kama ne za ta samun sabani to kullum kana ta yin sulhu kana ta yin sulhu mun gane amma da an yi albashi zuwa goma ta farko zuwa tsakiya goma ta tsakiya zaka yi shiru ba babu wannan maganganu amma da abubuwa sun fara karewa sai a shiga wancan harkar to ana ana kula da menene mutane suka fi yawan tambaya ko asibiti kaje akwai cututtukan da mutane suka fi yawan zuwa da su mun gane ko kotu kaje akwai cases din da an fi yawan yin su a wani guri mun fahimta to da wannan ake lura sai a zo a zauna sai a tattauna tattauna a samu baki daya a kara wa juna ilimi shikenan sai a fito sai a zo a zama ana da baki daya kaga dai annabi sallallahu alaihi ba yana nufin yana nufin a samu hadin kai ba so ake rika samun sabanin ba wani ne daga cikin sabubba ko ladubba na sabani in kun samu sabani da kai da dan uwanka maimakon ka fito ka yi masa bidiyo ka zazzage shi ka ce bai da ilimi wara ka je ka zauna da shi in ya gamsar da kai cewa shi ne ya fi ka fahimtar lamarin kaga shi kenan magana ta kare in kuma ka gamsar da shi cewa akan kuskure yake kai da shi to kaga shi kuma ya zama haƙƙi a kansa ya fito ya ce ya gyara wannan abu kaga ba sai ka zo ka masa raddi ba amma akwai waɗanda wallahi a facebook in ka gan su kawai raddi ya ce ba wani abu da suke in ban da raddi raddi kawai ake in dai ka gan shi an samu kyamara ko kawai rabi wani ya yi ba daidai ba zai masa raddi mun gani akwai wani da zaka je yana cewa bai gama jin abin ba haka ba da wannan zai fara bai gama jin matsalar ba amma kuma zai zo ya raddi shi da kansa ya faɗa ya ce bai gama jin abin ba amma kuma sai ya raddi to bai kamata ku zama irin wannan ba ba duk wani abin da kuke gana duk kuskure ne wallahi duk kuskure ne ba ilimi ba ne ba ilimin shi ne wannan a samu tatsawa ka je ka samu mutum fatawar da ka bayar ina ganin ba haka ba ne to yaya ne gashi gashi gashi a tattauna to yanzu ya gane sai ya je shi gyara da kansa mun gane yawa in kuma ya gamsar da kai cewa shi ne mai gaskiya ka gane kaga shi kenan abin da ya faɗa daidai ne shi kenan magana sai ta wuce wa idan kana kazalika فما عجز الإنسان عن أمله واعتقاده حتى يعتقد يقول ضده خطأ أو نسيان فذلك مغفور له duk abin da ya zama kamar haka idan mutum ya gaza iliminsa ya gaza ko ta ɓangaren aƙida ya gaza har ya je ƙudirce wani abu wanda kishiyar wannan abin kuma shine daidai ko ya kuskure ko kuma ya manta to wannan duk abin da ya din wannan duka magafu an gafarta masa da yawa da cikin waɗanda ake ganin cewa suna da kuskure magafur duk Allah ta'ala ya gafarta musu dan ba da sun zuciya suka yi ba kun fahimci wannan da yawan su ba da sun zuciya suka yi ba iyaka ilimin da suke da shi ke ba su da wani ilimin da ya wuce wannan shi suka fahimta shi aka dora su a kai saboda haka kai kana ganin kana ganin suna da kuskure amma kuma Allah ta'ala ya san cewa ijtihadi suka yi ko da dai sun yi kuskure to Allah ta'ala zai iya gafarta musu amma idan da zama kai ka karantar da su ka ganar da su sun gane kuma suka bijire to yanzu aka masu dare wanda zamu ga kuma ba haka ake yi ba ko amma qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ma ce alaihi salatu wassalam yake cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun idan mai hukunci yayi hukunci yanzu ba sai alkali ba ba sai sarki ba ko hakimi kowa zai iya zama mai hukunci to idan kai hukunci kai ijtihadi kai hukunci ka samu ka dace kana da lada biyu idan kuma kai ijtihadin ka samu kuskure kana da lada daya wa hadha yakunu fi ma huwa min babil qiyas wan nazar bi aqlihi wa ra'yihi amma fa wannan sai a babin qiyasi da kuma abin da zaka yi nazari a cikin kwakwalwarka da tunaninka ka bada amsa babu aya babu hadisi wa yakunu fi ma huwa min babin an-naql ko wal khabar alladhi yanaluhu wa yasma'uhu wa fahmuhu wa qaluhu ويكون فيما هو من باب الاحساس والبصر الذي يجده ويناله بنفسه to mu bashi a nan gurin da ba da lafiya fa kawai kokari nake kuma muke wannan karatu idan muka zo sai sai mu dan koma baya kadan sai mu taso daga nan insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh